أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك بركة مدسادوها أو أن مسلاتي ميتان على بركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا دكراتم ونا عمدة الفقه واللفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ta'ala wannan shi ne majalisunmu na bakwai a cikin karatun wannan littafin muna 18 ga watan rajab hijira daga makka zuwa madina 1445 wanda yi daidai da 29 ko 29 ga watan daya a kalanda bature 2023 idan ba manta ba sati wancan da ya gabata mun fara harkon babi wanda yake babi ne na harko kalkashin wannan littafin wanda malam ya sami babu ahkamul miya babi wanda zai mana bayani akan hukumce-hukumce na ruwa mun ɗauko bayani dai lokaci ya mana halin shi muna cikin bayani akan abin da za mu iya fahimtar ruwa mun kawo bayani akan da kwai wa'inda suka tahi akan ruwa ana kasa su kashi uku da kwai ma'un tahirun da kwai mutahharun da kwai ruwa wanda yake da kwai ruwa da kwai ruwa wanda yake tsarkakakke yana iya tsarkakar da dukkan wata najasa da kai kuma ruwan da baya iya tsarkakar da wata najasa amma dai shi kuma yana da tsarki a karan kanshi sannan kuma ruwa wanda yake mai najasa malam dai ya kawo mana bayani a ciki mun tsaya duk da a wancan lokacin mun yi bayani akan gundarin matanin da malam ya kawo shine muka karanta babu wani dalili akan dukkan abin da malam yake faɗa shi kuma mun yi alkawali insha Allah in dai ba wata mas'ala da zamu bi wanda malam zai bi ta kanta face sai mun kawo dalili akan dalilin da malam ya dora dalilin da malam yayi bayani akan wannan ko dalilin da malam ya rubuta wannan abin muke karantawa shine harko malam yana bayyana mana yake cewa lalle ubangiji subhanahu wataala ya halittu ruwa yana mai tsarki duk inda aka samu ruwa ainihin ruwa tsarki gare shi kuma yana tsarkake dukkan wani hadasi ko kuma dukkan wata najasa shi ne shi kuma idan ka koma a cikin alkur'ani zaka samu ubangiji yana bayyana mana cikin suratul anfal wa yunazzilu alaykum minas sama'i ma'an liyutahhirakum ubangiji ne yake saukan muku da ruwa daga sama ba dan komai ba dan ya tsarkake ku a haka malam yake bayyana mana yake cewa na fala tahsulu tahara bi ma'in ghairihi bai yiwa a samu tsarki da wani ruwa-ruwa kuma bayan ruwa wanda yake nagartacce shi kuma shi ubangiji yana bayyana mana a cikin suratul ma'ida fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba a duk lokacin da ka nemi ruwa baka samu wani ruwa ba wanda zai iya tsarkake ka daga dattin da yake tare da kai in ma ya kasance hadasul asghar ne ko kuma hadasul akbar ne ko kuma a'a khabasi ne yake tare da kai kamar yadda wancan sati muka yi bayani akan su kenan in baka samu ba kenan aula ka nemi ƙasa ka yi taimama fatayammamu sa'idan tayyiba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da balaraban ƙauye ko mutumin karkara ya shigo cikin masallaci ya ware ya kama wani wuri ya tayi yayi hutsari a nan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka zaburo mi a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa da'uhu ku shahawa mai lahiya ku shahawa mai lahiya ya umarta aka kawo guga ta ruwa aka zuba inda yi wannan hutsarin idan wani shi ke nuna maka ba wani abu wanda zai iya hutar da dauda ko datti ko najasa in ba ruwa ba ruwa ruwa wani abu wanda yake kama da ruwa ruwa to wannan baya yiwa ya hutar da datti shi ne malayin ci gaba da bayyana mana yake cewa fa'iza balagal mawa kullatai ne a wukanin jariyan lamina jisu shaiwan idan dai ruwa ya kai gwalgwadon tulu guda biyu kamar yadda ake fassara mana a zaure idan ruwa ya kai gwalgwadon tulu guda biyu ko kuma ya kasance ruwan nan yana gangarawa ne yana tahiya alma'ul jari shine ruwa ko na koraba ko kuma wani idan ruwa wanda ya hutu yake tahiya yake cewa lamina jisu shaiwan babu wani abu wanda zai sanya shi ya dau najasa kinan wannan ruwan duk abin da aka yi a cikin shi to a kullum yana zama ƙwahirun mutaharun ligari yana zama ruwa ne wanda yake tsarkakakke mai tsarkakar da wani abu wanda duk yake koma bayan tsarki kinan wannan shi ke nuna mana idan aka ce ruwa ya zamanto yana da yawan da zai kai alƙulla ita kuma alƙulla shine idan ka ɗauka malamai kamar yadda muka yi bayani a can mikadarin ta yana kaiwa kamar litir 300 da 'yan kai kamar yadda wancan sati muka yi bayani akan mikadarin ita alkulla don ruwa ya kai irin wannan mikadarin to babu wani abu wanda zai iya najastar da shi shi kuma wannan ya samu togaciya ne ko sun kawo dalili akan idakanar ma'u ƙullatai ne lam yunaji su shay'un hada wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi lokacin da aka tambaye shi akan ruwa da wannan namun daji waɗanda suke farauta suke kai kawo akan wannan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan dai ruwa ya kasance daidai gulgwadan ƙulla guda biyu to matukar ya kai wannan mikadarin to ba wani abu wanda zai iya sanya shi ya kasance najasa shi kuma idan ka dauki dalilin da malam ya kawo ko abin da ya sanya malam ya ce ko kuma ruwa idan ya kasance jariyar ruwa ne wanda yake gudana shi ma ba wani abu wanda zai sanya shi ya kasance ya dauki najasa shi ma umumin qaul qawarash manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tambaye shi akan biru buba'a da abin da ake jefawa a cikinta na daga datti na daga namun karnuka da irin tsimmakarai na haida da sauransu a lokacin nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa inda alma ƙahurun layu da jisu shaiwan lalle ruwa tsarkakakke ne ba wani abu wanda zai iya canza shi daga tsarkin shi inda ya kasance kaga idan ka ɗauki ruwan rijiya ruwa ne wanda yake mai yawa nan ba wani abu wanda zai iya to sai suka yi kiyasi akan wannan ruwan lalle idan ya kasance shi ma ruwa mai gudana ne ba wani abu wanda zai iya sanya shi ya canza canza canza hukuncin shi na tsarki mai tsarki ne mai tsarkakar da wani abu shine ma lai suka bada cewa illa ma ghayyara illa ma ghayyara launuhu launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu sai dai ruwan da aka samu duk yawan shi ko kuma karancin shi sai aka samu kalar shi ta canza ko kuma ɗanɗanen shi ya canza ko kuma iskar shi ta canza to a wannan halin ya riga ya huta daga hukuncin shi ya koma wani hukunci daban wannan kuma malamai sun yi ijimai akan duk ruwan da canje wannan ɗanɗanen shi ya canza ko launin shi ya canza ko iska shi ta canza to wannan ya riga ya huta daga ruwa wanda yake abbahir ruwa wanda yake tsarkakakke sai dai idan ya kasance ko abin da ya canza mai kala abu ne wanda dama kullum tare da shi yake kamar ya kasance ruwan yana hutarwa ne wuri wanda yake na jan gargari ko kasar ja ce ruwan shi ma ya dauki kalar ja ta wannan kagani ba ka dora mai hukuncin ba gayyara launaku yake cewa wa ma'ada zalika yanjisu bi mukhalatatin najasa da abin da yake koma bayan waɗannan abubuwan guda uku da aka zana maka to idan najasa ta haɗu da shi to tabbas shi ma yana ɗaukan hukuncin najasa kenan shi ma yana komawa ruwa wanda yake mai najasa kenan shi kuma wannan idan muka dauka mafhumin wancan hadisin idza balagal ma'u qullataini lam yahmilu al-khabas idan ruwa ya kai daidai mai kadarin kulla guda biyu ko tulu guda biyu to tabbas baya daukan wata najasa kenan wannan mafhumin shi yamman mantokin shi kenan idan ka dauki mafhumin shi kenan duk abin da yake koma bayan tulu guda biyu to idan wani abu ya gaurayi tare da shi tabbas wannan ruwan yana yana komawa ruwa na najasa shi ne mala ya kawo yake cewa walƙullata ne ma ƙaraba mi'atan wa samaniyata artalin bidimashki lokacin wancan zamanin suna lissahi ne da ritali na garin dimashk shi ne yake cewa idan aka samu mi'atun wa samaniya 180 na daga ritali na daga garin dimashka shi ne a yanzu mikadarin da ake yi a yanzu turwasan wilitar litar 308 shi yake bada tur'a litar 307 shi yake bada ridili ridili shi yake bada kullatai ne kulla guda biyu nan abin da yake koma bayan wannan shine malaman fiqh na malaman zamani na daga fiqh suka hudda suka ce kenan madunal qullatayn shine idan aka samu litar 280 abin da ya kasa wannan duk abin da ya hada duk wata najasa idan ta shiga to tana iya najasar da wannan ruwa amma dai abin da ya sama da haka daga 300 da takwas abin da ya sama duk abin da ya hadu da shi to ma ya canza mai kamar shi bayya canza mai wannan ainihin shi bayya canza mai hukuncin shi shine malai ya ci gaba da cewa wa idza tubiha fil ma'i ma laysa bi tahurin duk abin da aka dora shi a wuta abinda ba ba ba ba ba tsarki gare shi ba aka sanya cikin ruwa aka dawa shi a saman wuta to wannan ma salabahu at-tuhuriyya wannan abin da aka dawa ya dauki ya kwace wannan tsarkin wannan ruwa inda ba a kiraye shi ba da wannan abin ba idan idan kaman misalin aka dawa nama ko aka dawa wani kitse ko wani abu makamancin haka ko aka dawa shayi kaga yanzu ya dauke mai hukuncin wannan ma'un ma'un tahirun ne kenan hede ya kasance ruwa wanda yana da tsarki amma dai ba ya tsarkake ba wani abu ba ba ka ɗauko ruwan shayi ba ka ce ka yi arwalla da shi ko kuma a ka shiga ka yi tsarki tare da shi kuma ka ce kana da wannan idan abin da ya yi dacewa shi ne irin wannan ruwa wanda aka dawa shi da wani abu to ya ɗauke sunan wancan abin ya koma su wannan idan da za a zuba ruwa a cikin a zuba shayi sai dai a ce ruwan mai ruwan shayi ba a ce ba ruwa ba wanda za ka sha ka yi amfani da shi ba shi ne ko kuma malam ya ce au kharatahu fa ghalaba ala ismihi ko kuma wani abu ne ruwa ne gashi nan sai wani abu sai ya shiga da ya shiga kurum yanzu idan ka kalli wannan abin sai dai ka ce wannan abin ba ruwa ba ne ba ka zane kawai misalin a kawo wani hebron ankar a zuba a cikin ruwan ɗan kaɗan ne za a zuba amma dai zai canza wa wannan ruwan sunan shi ko kuma wannan bula da ake sa na wanki ɗan kaɗan idan ka zuba zaka gani ya canza wa ruwan su ya canza wa ruwan kama a wannan halin baka ce ba ruwa bane wanda zai iya tsarkake maka da wannan sai dai ya kasance ruwa ne yana da tsarki amma dai baya tsarkan maka ba da wannan ba wurin malaman da suka raba ruwa kashi uku yake cewa a wustu'mila fi raf'i hadasin salaba tuhuriyatuhu ko kuma akai amfani da shi wurin a gushar da hadasi a dauke wani hadasi misalin ka shiga kayi wanka wannan ruwan da ka huto da shi sauran ruwan nan ko a cikin wani wani fasuwar ne kayi wankan ruwan ya zuba a ciki to wannan ruwan da kai wanka tare da shi bayan wankan wankan wankan wankan tsarki ne kai wannan ruwan ya riga ya dauke tsarkin shi ya riga ya tafi shi ne ke cewa idan aka sanya wannan ruwan don a ɗauke wani hadasi to wannan shi ma wannan sanya ruwan da aka yi don a ɗauke hadasi ya tashi daga ruwa wanda yake zai iya tsarkake maka wani abu an riga an yi istimalin shi kenan tsarkin shi ya riga ya tashi shi ma kenan babu lissahi da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana lahu tasallu ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun hadisi wanda Imam Muslim ya hutar manzo Allah yake cewa kada ɗayan ku yayi wanka a ruwa wanda yake da skararre ruwa wanda yake guda alhalin yana mai janaba kenan wannan ruwan da aka haramta maka dan an riga yi an yi isti'malin shi ruwa ne wanda yake guda kenan idan ka sake amfani da shi ko idan wani ya yi amfani da shi wani ya zo ya sake amfani da shi kenan wannan tsarkin nashi ba ya ba da tsarkin ba da ya dace ya bada ba tun da shi ma wanda ya yi wankan jaraban ai ɗauke wa kanshi hadasi ne ya yi na'am ina tunanin daga nan muka tsaya wancan satin ko sai malam ya kawo mana matsala ta goma sha ɗaya ƙarƙashin wannan malam yake cewa wa idha shakka fi taharati al-ma'i aw ghayrihi aw najasatihi bana 'ala al-yaqin yake cewa da zaran idan mutun yazo ga ruwa nan a tare da shi amma dai sai kokonto akan wannan ruwan da yake tare da shi shin yana da najasa ko kuma bai da najasa to a wannan halin abinda zai yi bana alal yaqini zai yi bina'i akan yaqinin al'amari shi da ma ai mas'ala ta malaman fiqh sun kasa mana abubuwa guda uku da kai al yaqin da kai az-zannul ghalib allazi yajra majra al yaqin sannan da kai al wahm da kai ashak sannan kuma da kai al wahm idan mutum yana dora duka mas'ala ta sahau mas'ala ta duk abin da zai zo ya kawo maka shakku a cikin addininka to ana dora ana dora ana dora mas'ala akan wannan abubuwan guda hudu na farko ya kasance kana da yaqini idan kuma babu yaqini sai ka sabko zuwa ga zato zatan da kake tunanin zatan da kake tunanin tabbas haka ne shine wanda ake sabkar da shi manzilatul yaqin gwalgwadon yanda yaqini yake shi ma haka ne misalin wani yana sallah sai tunanin an ya baraka a biyu bace ba nayi ba yana wasi biyu ce nayi ko uku ce nayi kaga ya shiga cikin shakka ko to anan miye zai anan sai sai ya kirdada sai ya bina'i akan yaqini amma dai nan an ce yaqini 100 bisa 100 sai dai zato ne wanda yake tahiya akan manzilatul yaqina kinan a ina tunanin raka'a biyu nayi saboda kaza saboda kaza saboda kaza kinan zai bina'i akan zato wanda yake zato wanda yake akan yaqini wanda yake tahiya akan yaqini kinan nan misalin wane yana da ruwa ga ruwan shi nan sai yake tunanin an yakwa wannan ruwan ba da kai wani abu da ya same shi ba ko kuma a'a wani abu bai same shi ba ko kuma yana da ruwa so guda biyu ɗayan sai aka zo aka ɗauki ɗayan sai ya rasa to wani wani so'in ne wanda yake da najasa wanne ne bai da najasa ko kuma a'a hakin wannan so'in da yake tare da ni yana da najasa ko kuma bai da najasa shi ne nan malam yake bayyana mana yake cewa idan mutum ya yi shakka akan tsarkin wannan ruwan da yake tare da shi wanda zai yi arwalla ko kuma ya dauke hadasi da shi yake cewa shin yana da najasa ko kuma bai da najasa anan abin da zai yi yake cewa bana alal yaqin sai yi binahi akan yaqinin al'amari menene yaqinin al'amari muna da ƙa'ida a cikin ƙa'ida qa'idatun amma fi shari'a ita ce al yaqin al yaqin la yazulu bi shakka yaqini ba a gusar da shi da wata shakka idan ta ta hararo shi ko idan ta zo mai kenan zaka leka gani shin wannan ruwan eh dalilin kaza dalilin kaza da wannan ruwan tsarkakakke ne sai kai aiki da ruwanka a'a ina tunanin dalilin kaza dalilin kaza wannan ruwan yana da najasa dan haka bana yi amfani da shi ba shine kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullah ibn Zaid yarda Allah shi tabbata a gare shi lokacin da ya zo yake haɗi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa mutum ne ya samu kanshi a cikin sallah sai ya samu ya ji wani abu wanda bai kamata ba ya ji shi ba a cikin sallah ba yake cewa ya ya kamata ya yi ko ya ji wata ƙara ko ya ringa wani wasuwasi dai wanda shaidani yake yi wa bawa a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yansarif hatta yasma sautan aw yajida rihan yake cewa kadda ya warware sallar shi ko kadda ya tsayar da sallar shi har sai ya ji karan wata iska ko kuma ya ji iskar da karan kanta a lokacin nan sai ya tabbatar lalle wannan sallar tashi ta warware kenan idan dai kana da ruwa kana shakka akan tsarkin shi ko rashin tsarkin shi to zaka yi bina'i akan yaqini idan kai bina'i akan yaqini sai ka dau hukuncin wannan yaqinin in ruwan yana da tsarki tsarki bina'in ka da kai akan yaqini ruwa tsarki gare shi zaka yi ibada ka da shi idan kuma kai bina'i akan ruwan nan a'a najasa gare shi to zaka bar shi idan bakka da wani kenan sai ka koma kalkashin aya amma fatayamma musa idan tayyiba sai ka nemi ruwa sai ka nemi kasa ka buga kai timamanka yake cewa wa in wa in khafiya mawdu'un najasati min as-sawb أو غيره غسل ما تيقن به غسل به غسلها wani yake cewa idan wani wuri na najasa ya ɓoye a jikin tuhon wani yake cewa abinda za yi za ya wanke wuri wanda yake da yaƙinin nan ne najasar ta taɓa misalin hannun rigar kan sai ka sani kana da yakinin lalle ka miƙa hannayenka guda biyu ɗayan hannun najasa ta taɓa ɗayan bai taɓa ba to da ka zo sai ka rasa ganewa wani hannun rigar ne na dama ne ko na hagu ne kai dai ka san ka sanya su a ciki ka gaza ganewa wani hannun ne ya wani hannun ne najasar ta taɓa to a wannan halin mala yake cewa abin da yi dacewa shine ka wanke abin da kake da yakini akan shi a hannun dama ne kurum na taba kenan sai ka wanke shi a hannun hagu ne kenan shi ma mi zaka yi ka koma kan ka'ida al yaqin la yazuru bi shak sai ka yi bina'in ka'ida akan yaqini ba a kawar da shi da wata shakka idan ta dosu ina wannan shine mala yake bayyana mana idan dai wani ya samu shakka a cikin wannan kenan abin da zai yi shi shine وخفي أو خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها سي وانكي أبن دي يكي دي يكين وانكي شي ما لا يتقبى دي تيوى وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمما وتركهما ما لا يتقبى دي تيوى إذن واني سامروا guda biyu sai suka shige mai cikin juna ya rikici akan wannan ruwan guda biyu shin ma'un tahurun bi najasin ruwa ne guda biyu da mai tsarki da mara tsarki sai gaza warewa wanne ne mai tsarkin wanne ne mara tsarkin malai yake cewa walam yaji da ghayrahuma bai samu ba wani koma bayan waɗannan ruwayen guda biyu ba yake cewa abinda za yi tayammama sai ya yi taimama wata raka kuma sai ya bar wannan ruwayen guda biyu duk da nan da kwai malamai sun yi mai istadaraki akan matsalar abin da yadda aka ba da hukuncin baya zai kirdadu wanne ne mai tsarkin wanne ne mara tsarkin idan ya kirdada sai ya yi binayi akan yaƙini sai ya yi amfani da ɗaya ba sai ya yi taimama ba wannan hada ce ta wa'ansu daga cikin malamai kuma ita ce mafi kusanci zuwa da gaskiya kina abinda idan ruwa guda biyu ka same su ka rasa fahimtar wanne ne wannan ruwan wannan yana da yana da yana wanne ne mai najasa wannan ne mai najasa ko wannan ne abin ya rikice maka to zaka yi bina'i akan yaqini akan yaqini idan kai bina'i akan yaqini sai ka dauki mai tsarkin sai ka amfani da shi wannan shine faɗa mafi rinjaye malai ya ci gaba da cewa wa inishtabahat ثياب طاهرة بنجسة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة yace idan aka samu kana da tuhahi guda biyu sai suka shige maka cikin juna wannan tuhahin ne wannan ne wanda najasa ta taba ko kuma wannan ne wanda najasa ta taba yake cewa a wannan halin sallah fi kulli thawbin sai kai sallah a cikin kowace tuha wadda gare ka da mai najasar da mai marar najasa tunda ka gaza fahimta ko ka gaza hudda wannan ce mai najasa ko wannan ce marar najasa yake cewa to abinda zaka yi zaka yi sallah a cikin kowace tuha adadin raka'o'in da zaka yi misali in raka'a biyar in raka'a hudu ce sallah azawar ce zaka sanya wannan tuha ka yi raka'a ka hudu sannan ka hudda ka sanya waccan tuha ka yi raka'a ka guda hudu ka sallame yake cewa waza da salatan sannan ya ƙara sallah guda ɗaya duk da ita ma kan wannan matsalar malamai sun yi wa malam istidiraki a cikinta suna ganin ai bai kamata ba tunda dai muna da waccan ka'ida wadda take tabbatar mana al-yaqini la yazulu bi shakk kenan bina'i za yi akan yaqini wani kaya ne wannan kayan ne ko wannan ne kai bina'i akan yaqini tunda zaka yi lissafi ga gani yaushe na sa wannan kayan da ina da ina na tafi da shi a'a ba wannan bane ba wannan ne kai dai zaka yi bina'i akan yaqini idan kai bina'i akan yaqini zai kai sallaci sallaka da kaya tuwa daya shikenan ka ba kanka lafiya dan da kai wa'ansu daga cikin malamai suke cewa a'a ai abin da yi dacewa ita dai hada mafi rinjaye ita wannan wadda za ka yi sallah da tuha daya ka yi binayi a kan yaƙini ba wannan ba abinda malam ya kawo ba ƙarƙashin mazhabin shi imam abu ahmad bin hanbal wallahu ta'ala alam simala ya ci gaba da cewa wa tuhsalu najasatul kalbi wal khinziri sab'an ihdahunna bit turab yace ana wanki najasa ta kare da ta alade so bakwai ta harkon ɗaya daga cikin wankin da za a yi za a sanya ƙasa a wanki wannan kuma ya samu kai ne akan hadisa abu huraira wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana hadisi ne wanda imam bukhari da muslim suka wutar da shi manzo Allah yake cewa idza walala al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsiluhu sab'an idan kare yayi lallagi a cikin makayin ɗayan ku to abinda za yi za wanke shi so bakwai riwayar muslim ya kara yake cewa ulahunna bituraba ta harko sai ka sanya ƙasa ka garje ka garje sannan ka sanya ruwa so shidda ka wanke wannan shine hukunci na idan kare yayi lallagi a cikin makayin ka a cikin makayin ɗayan ku ina wannan shi ke nuna mana lalle najasa ce kuma najasar nan ba wani abin da zai hutar da ita sai an yi istimalin ƙasa kamar yanda yanda yanda yanda likitoci suka tabbatar a wannan lokacin baya yiwuwa najasar kare wani abu ya hutar da ita in ba ƙasa ba tilas duk wani abu da za a kawo a sanya baya yiwuwa ya gusar da wannan najasar in ba ƙasa aka sanya ba shine nan kuma wannan yana daga cikin mu'jizat na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne nan malaye kawo yake cewa idan dai najasa ta kare ta taba wani makayinmu to harkon abin da za a yi za a wanke shi so bakwai na harkon a sanya ƙasa a wanke to nan yi malin sai ya kawo wal khinzir da alade ma nan kiyasin da malin ya yi ai alade ya yi zama zama zama zama kare datti ya yi zama kare najasa yake cewa shi sanya ya kawo yake yi kiyasi akan wannan kenan najasar kare da najasar alade dukkansu za a musu wannan wankin za a wanke su so bakwai na harko a sanya ƙasa a wanke sai dai jamhurin malamai sun tafi akan duk da kasancewar najasa kare najasa alade ta yi najasa kare amma dai ba a samu ba daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da hukuncin da ya ba wa hukuncin kare ba bai wa ba alade ba hukuncin kare ba yake cewa da kwai hadisin Abu Sa'alaba al-Khushani wanda yake tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda al-Hakim ya hutar da shi a cikin mustadrakin shi haka shi ma Abu Dawud a cikin sunan din shi yake cewa nazo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai nake cewa manzan Allah mu mun kasance mun samu kanmu a wata ƙasa ko muna rayuwa a wata ƙasa wadda mazuwa littayi suke rayuwa a cikinta yake cewa wannan mutanen mazuwa littayi suna shan giya suna cin alade yake cewa to manzan Allah wani hukunci zaka ba wa makayansu abinda suke akushinsu da kwanoninsu da wa'ansu abubuwa makamanta haka wanda suke istimali da shi wurin cin abinci ko wurin shan ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku shahawa abun abun ku shahawa makayin salahiya matakar kuna da naku yake cewa idan dai ba ku samu ba naku ba idan buku da nakun sai nasu yake cewa to ku wanke wannan makayin kamun ku yi amfani da su to kaga nan hukuncin da manzo Allah ya kawo an kawo ya ce mai suna cin alade kuma kenan kwanukan da suke amfani da shi wanda suke sanya alade a cikin shi yanan kwanuka ne wanda suna da najasa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku shafawa makayan su lahiya madama kuna da wanda za ku yi amfani da su idan kuma ba ku da abin da za ku yi amfani da su a wannan halin mi za ku ku dauki nasu ku wanke ku yi abu ku yi amfani da shi kina wannan shine yake nuna mana lalle hada mafi rinjaye a cikin mas'alan nan shi alade za a wanke makayin da aka sanya shi a cikin ko makayin da ya lallage a cikin shi ko ya ci abinci a ciki amma dai kare hukuncin shi za a sanya ƙasa sannan a sake maimaita wankin shi sosai da dahuwa wannan shine hukuncin ina wannan shine mas'alar da malai ya kawo mana yake bayani yake cewa ana wanke najasa ta kare so bakwai idan ya yi lallagi a cikin kwano ko idan ya zubar da rayarsa a cikin abubuwan da muke amfani da shi ta farko za a sanya ƙasa saɓanin shi kuma alade za a wanke makayin da ya ci abinci da shi ko ya tsoma bakin shi a cikin shi mala ya ci gaba da cewa wa yushi zai ofi sa'irin najasa salasun munaƙiyatun yake cewa lalle dukkan wata najasa wadda za ta taɓa mu to wanki uku ya wadatas a wusar da wannan najasa wannan shi ne abinda malam ya kawo wanki uku duk da shi ma malamai sun mai istiraki akan haka malam ya kawo dalilin shi akan haka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da imam muslim ya hutar da shi yake cewa idan ɗayanku ya tashi daga barcin shi fala yagmis yadahu fil inayi hatta yaghsiluha salasan kadda ya tsoma hannayen shi ko ya dirmiya hannayen shi a cikin makayi har sai ya wanke su so uku yake cewa fa inda hu la yadri aina batat yaduhu saboda wannan mutumin bai sani ba ina ne hannayen shi suka kwana ba ina ne baka san ba ina ka mika su mi ya bi ta kan hannunka ba abin da yi idan ka tashi daga barci kamun ka tsoma hannayenka a cikin wani makayi ka yi kokari ka wanke su so uku to shine malam ya bayyana mana nan abin da zai sanya mu kubutar mu nesantar da kawunan mu da najasa shine mu mata wanki guda uku inda wani suna bayyanawa suka ta yi akan a'a wanki ɗaya ma idan an yi wa najasa babu wata illa ta riga ya taho da almuhim abinda ake so a kusar da ita suka kawo dalili da hadisin wannan mutumin na karkara da ya zo ya yi wutsari yake cewa ai manzan Allah bai ce ba a sheka ruwa sau uku ba kurum sau ɗaya aka sheka ruwa ya tahiyar da wannan dattin da ya zubar na daga bawalin shi duk da idan muka ɗauka ainihin shi mazhabin imamu ahmad bin hanbal ya tafi akan dukkan wata najasa idan ana so a tseratar a nisantar da kai da ita shine a wanke ta so bakwai sai dai idan ta kasance akan ƙasa ya ce ana iyawa a gusar da ita da zuba ruwa ko da so ɗaya ne amma dai wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyi wanda aka samu daga shi shi imamu ahmad bin hanbal da yake cewa wa iza kana alal ardi fasabbatun wahidatun tuzhibu bi ainiha yake cewa idan ya kasance najasa akan kasa take to idan aka aka sheka ruwa so daya yana iya tahiyar da ainihin wannan najasa saboda wadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama subbu ala bulil arabi zanuban min al-ma'i ku sheka ruwa akan hutsarin wannan mutumin na karkara daidai da guga guda ɗaya na daga ruwa simala ya ci gaba da cewa wa yi zai fi bauli da gulani allazi lam ya akulu ta'am annadar yake cewa yana isa an gusar da najasar da ko najasa ta hutsarin yaro yaron da bai kai ba ya ci abinci ba cin abinci ya ji yana cin abu yana da bukata abinci ko yana da sha'awa ta abinci ko kuma a'a wani abu makamancin haka yaron dai da bai kai ba ya ci abinci ba da kanshi ba yake cewa abin da za a yi idan ya yi hutsari za a yayyayi a kan wannan hutsarin kenan za ka ɗauko ruwa za ka zuba a wurin shi kenan ba tare da kawo murza ba kawo wanke ba kawo goge ba wannan shi ne hukuncin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bada game da hutsarin yaro shi kuma wannan ya samu kai ne dalilin hadisi wanda imamu ahmad da imamu turmuzi suka wutar da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa bolul gulami yun bahu wa bolul jariyati yuksalu yake cewa hutsarin yaro yayyahi ake yi a kan shi yaro namiji hutsarin kuma mace yake cewa ana wanke shi idan ta yi jariya yarinya ita ma wadda bata kai ba ta ci abinci ba malai shi gaba da cewa wa kazalikal maziyi yake cewa haka idan maziyi ya huto ko ya taba tuhakka abinda shi ma zaka yi zaka yi yayyahi akan shi yake cewa shi kuma maziyi mun sani wani abu ne wanda yake hutarwa daga gaban namiji lokacin da ko gaban mace lokacin da sha'awa ta bujuro mata ko ya ta bujuro mai a wannan halin abin da za yi za yi yayyaki akan haka dalili haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ali wanda Imam Muslim ya hutar da shi lokacin da manzo Ali bin Abi Talib ya aika a tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatawa akan mas'alan maziyi yake cewa ya kasance mutum ne mai yawan hutar da maziyi yake cewa ya ji kumya yanzu ya tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na sarkin shi yace sai ya tura a tambaye shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tawadda wandah farajak yake cewa kai arwalla kai yayyayi akan gabanka wannan shine hukunci na wannan duk da kasancewar da kai wata riwaya wadda aka samu wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ita ma tana cikin sahihain bukhari da muslim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa tawadda waqsil waqsil farz waqsil zakarak yake cewa kai arwalla ka wanke gabanka idan dai mazi ya hoto maka dan sai sheke nuna mana lalle mas'alar riwaya wannan ta biyu wadda take cikin sahihain tahi ita take wadda mana abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi akan yayyahi shine a wanke gaban lokacin da mazi ya taba to ko lokacin da mazi ya hoto maka kina wannan za mu gani wada ce wadda jamhurin malamai sun meda ta marzuha kinan arraje wada mafi rinjaye ita ce wadan malamai jamhurin malamai wadda idan mazi ya wuto maka abin da za ka yi za ka wanke gabanka kinan ba yayyahi za ka yi ba saboda wannan riwaya ta biyu ta rinjayi waccan riwaya ta farko sai ya ci gaba da cewa wa yu'fa an yasirihi wa yasirin dami wa ma tawallada min alqayli was-sadid wa nahwihi ana rangomi da ɗan ruwa ɗan jini wanda yake ɗan kaɗan wanda ya hoto maka ko kuma abin da ya aiwar da aka samu da amai ko kuma wata mugunya ta hoto ko kuma wani abu makamantan haka to shari'a tana tana tana tana tana tana tana a aifafi tana ɗaukewa ko tana ɗauke hamzari tana rangwame akan wa'annan abubuwan idan sun samu mutum idan ya kasance ɗan kaɗan ne na daga jini ko ɗan kaɗan ne na daga wani amai ko kuma ɗan kaɗan ne na daga na daga na daga mugunya ko wa'ansu abubuwa makamantan haka malamai da suka kawo suke bayani akan kaɗan an yasirihi nan addamir ya zuwa ilal mazi ɗan mazi ɗan kaɗan idan ya huto maka to ana rangomi a kan shi dalilin haka da kwai hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda ibn abdulbar a cikin al-tamhidi ya hutar da shi yake cewa sahal bin bin hanif yarda Allah shi tabbata a gare shi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ina haduwa da yawan mutar da mazi ya manzon Allah sai nazo na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan haka sai yake ce mun a ga abin da ya kamata shine ya ishe ka idan mazi ya hutar maka kai arwalla sai yake cewa ya manzan Allah fa kaifa bima yusibu sawbi min yake cewa to ya idan mazi idan ya taba tuha ta yaya zai yi sai ke cewa ya fi ka an ta'khudha kaffan min ma'in fatandaha biha min thawbika haythu tara annahu asabahu yake cewa ya ishe ka ka dauki ruwa a tahin hannunka kai yayyahi akan wannan wurin da kake tunanin ya taba maka maziyin nan ya taba tuhakka duk da maziyi mun sani maziyi najasa ne ba ba ba ba, ba hukuncin sa ba da maniyi ba maniyi tsarki gare shi shine yake cewa kai yayyahi akan wannan wurin inda ruwa inda maziyin nan ya taba ka ya wadatar da kai bayan bayan kayi arwalla kenan shi kuma gabanka zaka wanke shi kayi arwalla inda maziyin ya taba ni daga tuhaka sai ka yi a kan shi wannan kuma hadisi ne wanda yake ingantacce sannan yake cewa ko jini wanda yake dan kadan wa yasiru dam kenan jini wanda yake dan kadan shi ma idan ya taba ka shi ma babu wani abu akan akan haka kamar hadisin da imamul bukhari ya wutar da shi daga aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa lokacin muna gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin mu batta da wani tuha in ba ɗaya ba tuha guda ɗaya ce gare ta za ta yi haila a cikin shi take cewa fa idza asabahu shay'un min damin qalat qalat bi riqiha fa qasa'atuhu bi zafriha take cewa idan jini ya tabi tuhar tamu tuhar ɗaya daga cikinmu iya cewa suna hutar da wannan miyau'insu sai su goga a ciki sai su kankare wannan jinin da ya taba tuharsu kaga wannan ayyar sirur damu ne ɗan kaɗan ne wanda ba mai yawa ba to shi ma ana ana rangwami a kan shi idan ya taba tuha sai ka kankare ka ka shiga sallarka kamar yadda muka yi bayani akan maziyi za ka yayyahi a kan shi idan ɗan kaɗan ne ya taba tuhanka haka shi ma jini idan ya yi haka ne wannan hadisin na aisha ya ishe mu hujja hadisi ne wanda imamul bukhari ya hutar da shi kuma malamai duka malaman fi'u sun yi ijimai akan dan jini dan kadan idan mutum ya shigo yi sallah tare da shi to sallar shi ingantatta ce babu wani wannan a cikin ta yake cewa wa mata wallada minhu min alqayhi was-sadidi na daga abinda abinda ya aiwar da amai ko kuma ya hutar da mugunya shi ma duka ana rangomi akan shi wannan kiyasi ne akan jini wanda yake dan kada yake cewa wa huwa wa huwa ma la yuthashu fi nafsi yace wani abu ne wanda ba a kyamata shi a cikin rai idan mutum ya gan shi ɗan kaɗan abu ne wanda shi dukkan abin da ake cewa aliyasir yin abin da idan ka gani ba ka kyamace shi ba an ɗan kaɗan jini da yawan shi ba ɗaya ba ne ba inda yawa ne za ka gani ka tada hankalinka amma ɗan kaɗan wanda baka ma san ba ma da shi ba to wannan duka shi ne abin da baka kyamace shi ba a cikin rai ba wannan shi ne ake kiyasi da shi akan abu wanda yake ɗan kaɗan yake cewa wa maniyul adamiyu maniyi na ɗan adam shi kuma maniyi tsarki gare shi saɓanin maziyi da wadiyi da bawali da abin da yake hutarwa a gaban namiji dukansu wannan guda ukun dukansu tsarki wannan najasa gare su sai wannan ɗayan guda ɗaya shine maniyi shi kuma maniyi dalili da hadisin aisha wadda ta rawaito daga bakin manzan allah sallallahu abinda aka rawaito daga aisha daga bakin manzan allah take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yana katse mani da dan icce na kalumbo dan icce na kalumbo al-izkhir da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake katsewa idan ya kasance danye ne idan ya kasance danye ne idan kuma ya bushe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kankare shi kuma ita ma Aisha ta bayyana mana tana kankarewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mani a cikin tuhushi tafruquhu farkan yake cewa tana sanya harshe ta kankare maniyin da ya taba tuhon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya wuce yi sallar shi na wannan shi ke nuna mana maniyi na dan adam tsarki gare shi kenan dan ya taba tuhon ka babu wani wannan ka tayar da hankalinka sai ka wanke sai ka wannan idan ya kasance danye ne ka yi kokari ka katse shi idan kuma ya kasance bushashe ne ka yi kokari ka kankare ka yi gaba idan kuma ka samu ruwa wannan cikon wannan ne inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin cikon tsarki ne amma dai wai ba dan ya kasance ainin shi ba najasa ne ba yake cewa wa bawlu ma yu'kalu lahmuhu tahirun haka hutsarin duk abin da ake cin naman shi shi ma tsarki gare shi duk dabbar da za a yanka ta a ci namanta to idan ta taba ka idan mutsarinta ya taba ka to wannan kaka ba ba kanka wahala akan sai ka nemo sai ka wanke sai ka tada hankalinka shi ma wannan abinda ta zubar na daga mutsarinta tsarki gare shi duk wata dabba wadda ake cin namanta to mutsarinta tsarki gare shi wallahu ta'ala alam ina tunanin idan mun yi karatun zan dan ringa dan barin ko da minti biyar ne na daga tambaya kasancewar karatun wani sa'in sarkakiya gare shi shi wasu ala fitowin kenan dai an shiga zaka gani wani ga wannan na'am jini jini addamul mashhur jini shine jasad shi jini in wata dabba aka yanka ta aka zubar da jininta da jisa ne shi ne ai wannan yana daga cikin abubuwan da aka haramta mana jini wanda yake daskararren jini ai da sun kasance suna cin shi to na jisa ne shi ba kinan a takaice abinda malam ya bayyana mana kalkashin karatun nan shine duk wani abu wanda zai tabbatar mana da tsarki a gani da harko ya bayyana maka ga kashe-kashen ruwa duk da hada mafi rinjaye ko kuma hada na jamhurin malamai sun tafi akan ruwan nan ma kurin kashi biyu ne in ma ya kasance mai tsarki ko kuma mara tsarki sai dai kuma idan muka dauka zan mu gani mantakiyan ruwan nan kana iya kasa shi kashi uku saboda da kai ruwan da wai idan ka dauke shi yana da tsarki yana iya tsarkake maka wani abu shi kuma da kai ruwan da baya iya tsarkake maka yana da tsarki amma dai baya iya tsarkake maka wani hadasi ko wani abu idan ya saba kamar ruwan shayi kamar ruwan warwaro da wansu abu da wansu ruwaye makamantan haka sannan kuma ruwa wanda yake da mai najasa wanda malam ya kawo mana abubuwa guda uku idan suka cuɗanya a cikin shi to sun hutar da shi daga ruwa ruwa wanda yake mai ruwa wanda yake tsarkakeke ya koma ruwa wanda yake mai najasa haka ya kawo mana kuma idan ya kasance ruwan kantitan shi tana da yawa ya kai litar 307 abin da yi sama ko kuma lissahin da malamai suka yi a wannan lokacin litar 280 abin da yi kasa idan dai wani abu ya shiga mai najasa ya shiga cikin ruwan nan to ya maida shi mai najasa amma dai abin da ya yi sama da haka ko kuma faɗa mafi rinjaye tunda idan kai estiman shi malam da ya ɗauki ritili ritil 180 a lissahin dimashq a wancan lokacin shine zai baka litir 307 daidai au ma ƙarabahu yake cewa ko abin da ya kusanci haka to shine ko kana iya dan kashe ka dan yi kasa ka kai litar 280 abin da ya kasa duk wata najasa idan ta shigi wannan ruwan to wannan ruwan ya koma shi ma mai najasa amma dai abin da ya hauda sama to idan wata najasa ta haɗu da shi to ba ta iya canza shi kamar dalilin da muka kawo hadisin wannan bi'ir buba'a wanda suka tambaye manzon Allah ana kawo kaza iska tana koro kayan kayan kayan haila da aka yi tana zubawa a cikin wannan wannan rijiya ko kuma an suna jeho karnuka gawa a cikin ta yake cewa ai ruwan innal ma'a tahurun ai ainihin ruwa tsarkakakke ne ba wani abu wanda yake iya canza shi madama ya kai miqdarin alkullatai sannan kuma mala ya kawo mana bayani akan gashi nan abubuwa wa'inda wa'inda idan idan muka idan idan idan idan idan idan idan idan muna da yaƙini a kansu to ba wani babu wani zancen a ce wannan wannan wannan tsarki gare shi ko wannan idan misalin idan ka samu wa'ansu kwallaye ne guda biyu aka zuba maka ruwa sai ka gaza fahimtar wacce ce mai tsarkin wacce ce mara tsarkin ko kuma kamun shi ruwa ne aka kawo maka sai kake tunanin shin wannan ruwan yana da tsarki ko bai tsarki to kai kokari kai binayi akan yaqini ya wannan ruwan yake idan ka yi benayi a kan yaƙini ruwan ne yana daga tsarki ko bai da shi kenan ka ba kanka lafiya idan kuma ruwa ne guda biyu kake tare da su sai ka gaza fahimtar wanne ne mai tsarki wanne ne mara tsarki kenan za ka yi bina'i a kan yaƙini wannan ne mai tsarki ka ɗauka ka yi amfani da shi a'a wannan ne mai tsarki ka ɗauka ka yi amfani da shi haka idan tuha ne guda biyu gare ka sai ka gaza fahimta wacce ce wadda take da nesa wacce ce bata da nesa yake cewa to a nan harin da zaka yi shine zaka yi bina'i akan yaqini wannan ce mai wannan ce wadda bata da nesa sai ka dauka kai sallaka a cikin ta wannan sabanin abin da kuma wala ya kawo a ciki yake cewa kowace kowace tuha zaka yi sallah adadin rakawoyin da zaka yi da ita wacce idan ka yi sallame misalin raka'a hudu zaka yi kai ka sallame sannan ka dauki wannan ita ma ka sanya ka sallame kai raka'a ka guda hudu sai dai wada faɗa mafi rinjaye za ka yi binayi a kan yaƙini ka gani ka diba ka gani wacce ce wadda take da tsarki ka ɗauka kai sallarka da ita ajiza'atka ta wadata su da kai haka idan ya kasance an samu kare ya yi lallagi a cikin wani makayi to abinda za a yi za a wanke shi so bakwai na harkon a sanya kasa a wanke alade ya yi lallagi ko ya ci abinci ko ya sanya bakin shi a cikin wani kwano to za a wanke wannan kwanon dalilin hadisin wancan abdullahi bin zaid bin zaid al-ahsham sannan kuma idan ya kasance wani gurbin da za a yi za a tsarkake bayan najasa ta taba malam ya kawo yake cewa za a wanke shi so uku da wannan hada ce wadda jamhurin malamai sun tayi akan a'a za a wanke iyayen da adadin najasa za ta huta idan kai wanki daya kaga ya huta falillahi alhamdu idan kuma kai na biyu bai huta ba kai na uku to kana iyawa kai ta tahiya duk da su mazhabin Abu Imam Ahmad ibn Hanbal sun kawo akan za a wanke su bakwai za a wanke su uku ruwayoyi daban-daban haka idan ya kasance hutsarin yaro wanda yake namiji ya taba tuhaka to abinda za ka yi za ka yayyahi a kan shi idan kuma ya kasance mace ce to za ka wanke wannan wannan tuha kuma dan kadan daga cikin maziyi maziyi kadan ko kuma jini wanda yake kadan ko kuma abinda ya aihuwar da amai wanda yake kadan ko mugunya wa'annan dukkan su abinda za ka yi dan ana ana rangwame da dan kadan insu idan ya kasance mai yawa ne kuma wannan sai ka wanke mun kawo dalilai akan haka kuma karshe malam ya kawo mana maniyin dan adam tsarki gare shi haka kenan idan ya taba zaka yi kokari ba ba ba ba ba ba sai ka wannan zaka yi kokari ka kankare shi idan ya kasance danye ne ka katse kayanka ba sai ka wanke ba shi kuma duk abin da duk wata dabba wadda ake cin damanta to halaka ne wannan hutsarinta ba na jasa ba ne ba wannan shine karshen babin da malam ya kawo mana kenan a gurguje insha Allah mai tambaya kenan sai ya bar ta sati mai zawa in Allah kai mu in Allah sa muna cikin masu rai insha Allah abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mana iyayen Allah gafarta mana iyayen mu da kakannin mu da maluman mu Allah sanya aljanna ita ce mako masu ita ce makoman mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka